الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فالذكرى من صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء hudu ga watan Zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba hutun da muka tafi kafin sallah kafin azumi mun tsaya a darasi na ɗari da arba'in da takwas za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da tara wato kitabul jihad littafi na ɗari shida da sha bakwai a cikin wannan littafi na mai albarka alwaji fi dukkan sunna wal kitabil aziz inda ma da yake kitabul jihad wato littafi ne da zai magana akan jihadi wajen babi ko littafi na biyun ƙarshe kenan a littafin yake al-ta'arifu za a bayani akan ta'arifi wato definition na al-jihad al-jihad ma'qud min al-juhd al-jihad an samo kalmar ne daga al-juhd al-juhd wato wa huwa taqat wal mashaqqa shine wato samun iko da kuma wato wahala mutum ya sha wahala wajen yin abu za a ce ya yi irin shahadi a yi amma ka yi kokari a hausa in shi ne wato aljuhud ɗin yuqalu jahada yujahidu jihada za a ce yayi kokari yana kokari yayi kokari aw mujahadatan ko kuma a ce mujahadatan shine dai jihadan shine mazdar idan tabraga wasa'u idan wato ya bada wato ikon ga wajen damarsa wajen yin abu idan ya sadaukar da lokacinsa da yalwarsa wa badala naqatahu sannan ya sadaukar da damar da yake da ita wa tahammal al mashaqqa fi muqatalati al adu aduwi sannan yayi kokari matuƙa wajen yakar abokin gaba wa mudafa'atihi da kuma tunkuɗe shi shi abokin gaba shi ne mudafa'a yadda zaka tunkuɗe shi to wannan shi ma ana kiransa jihadi wala yusamma jihadu jihadan haqiqiyan amma ba ku sani ba a kiran jihadi jihadi da suna cikakke illa idza qasada bihi wajen Allah sai dai an nufata wato Allah madaukakin sarki da wannan abu eh mutum ba zai tafi yanzu ya je iya iya wato wajen kwace wayar mutane a ce ai jihadi kaga wa kai kokari yayi haka zaro makami ba sunan ka jihadi ba ba a kiran wannan jihadi hakikiyan sai dai idan an nufaci Allah madaukakin sarki wa urida bihi ila kalimati kalimati sannan ya nufaci ɗaukar kalmar Allah sai ya nufaci ɗaukar kalmar Allah da wannan abin da zai yi duk ƙarfinsa da nan za a kira shi jihadi wanda yake da ya dambe dan dambe ya je ya wani abu abin da ya je ya dawo za ka kira shi jihadi a ba za a kira shi jihadi ba amma a duka likiran ne na jihadi ne tunda mun faɗi irin wannan wato struggle din da kokari da yake mutum zai sa karfin sa duk wannan shine jihadi amma a duka amma istilahi ko sai ya zanto Allah aka nufa da shi kuma dan me daukar kalmar Allah sannan zai zama jihadi shine abin da malai yake faɗa nan wa rabu rayatul haqqi kaji sannan ya zanto da niyyar daga tutar gaskiya tutar gaskiya mutum ya zo dagawa ba ƙarya ba wa mutane da tilbadi da kore barna shine albadi a tsaldu ai kora kenan kore eradication yadda zai kore barna wa badlun nafsi fi mardatillah da sadaukar da kai shine badlu sadaukar da kai wajen neman yardar Allah ya zanto dan Allah za ka yi ba dan a cewa na ba za mu ji fada bai za wuri da bihi shay'un duna zalik idan kai ba shi wani abu ba wa'ina abubuwan ba min hududi duniya daga rabon duniya rabo neman suna za ku ga har a harkar addini yanzu akwai wanda suke fitowa shi mutum ya hau min bari wasu maganganu don yayi suna kawai saboda a yanzu ne za ta mu dama yanzu na hura na jami'a ina zan iya faɗa kalmar da yanzu za ku ga na samu followers dubu ɗari a yanzu yanzu kun ga yanzu ba wanda ya sani to amma a yanzu ina so in nemi suna zake ne ke kun fahimta to akwai wanda ke wannan zumba kawai suke fitowa kawai yadda dan tiktok zai zo ya nemi followers to shi ma bari yayi abin da zai hargitsa hazo Ji yadda za a yi ai za a ta magana akan wannan abu inda musiba ta shige mu kenan ko a ina yanzu suna nan har wanda suke karantar da addini akwai wanda ne kalmar da kalmar da kafa ɗaya da wanda suke haifi sai ka kakannin ka a walida sun san da ita amma bai za ba su faɗa ba ka fahimta eh already an littafin da ka ɗauko bai sai ka haife ko ne yana da shi a durowar sa ko ba haka bane to kaga ai an karanta amma ma kullu ma yarafu yukalu ba duk abin da aka sani ake faɗa ba akwai abin da ake yi ake wukar gindini kawai wani lokacin ba iljami ne sai ka kama ta kama sau tattauna da wani wanda yake bugari dan shi a ji ka gawo irin wannan makamin ka dake gidi ba karatun jama'a ba ba public karatu ba kun bayyana da kyau ko to irin wayannan abubuwan su suka janyo gaba ɗaya abubuwa suka lalace to sai ya zanto Allah ka nufa ta kawai ya zanto Allah ka nufa ka nufa ta da abubuwan ka to shi ne ma da yake gaya mana anan cewa idan fa inna la yusamma jihadan ala al-haqiqa wannan abin da kai ba sunan sa jihadi ba wani a jawa da su yi karfin hali ne kaza ba jihadi ba ne ba man ta ta da liyahza bi mansibi duk wanda ya yaki dan ya samu wani rabu wani matsayi sai ce au bi zakuri ko auyar fara bi magnani ko ya rabota da ganima in an dawo zai samu ganima kaza sai ma ne yake auyu zira jagaa ko ya bayyana gwarzantaka jarumta a cewa ai ta aiwa da ni akwai karfi kawai ya gwada wa mutane wannan to shi ne ma ne yake auyana da shuhura ko ne mu jura kada a tsoyawa ai wannan nan ne wani dole yanzu zai danna sai dukkan sa sai ya nemo shi dama shi ne wannan shi abin da yake so kenan kawai ya zama famous nan da nan a rika maganar sa fa inna la nasiba lahu fil ajr to irin wayannan ba wani da lada fata fata a gurin Allah wala da lahu fi sawab dan nan ba shi da rabo wajen wato ladan har yau ba na bi Musa da Ali Abdullahi bin Kai Allah ya kara masa yadda kale yake ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam fa kana shi yake ar-rajulu yuqatilu lil maghnam ya rasulullah mutum ne ya fito yaki amma dan ganima kawai abin da ya kawo shi kenan wa rajulu yuqatilu lil fikr da wanda ya fito dan kawai sunansa wa innahu la zikrun laka wa liqawmi dan kawai a rika faɗan sa cewa ko bayan kamar da turawa suke yi zai zo ya abu jahili ya zai mutu amma a sa sunansa a cikin ko ya suke jami'ar kuke ce musu komai wannan mutum tarin da ake sawa eh to a sake a cikin wayannan kawai dai wannan zai iya da zai kwanta a gaban gidan jirgi kawai shi kenan a cikin gaba ta kansa din ne wani abu a ta sunan su shi kenan to shi ne wato neman suna kawai koya ya shi ne wato riddikin wannan shi ne kashi da yin biyu na makana da wanda zai fito yaki don a gane cewa yana da matsayi ai tsara ɗinsa ai komanda ne a wuri kaza ko kaza ne a kaza kawai dan wannan sannan fa man fi sabilillah sai ga abin yace waye a cikin wayannan yayi dan Allah kun ga da duk ai yawa na farko ne neman ganima ne neman suna da kuma wa wanda yake so a gane matsayinsa a san waye sai yace waye dan Allah anan ne ke annabi babban malami ne malamin malamai fa qala sallallahu alaihi wasallam sai yace gaba ɗaya ne ya koyi ta mun zuwan baiwa wanda yayi wa kaza kaza ne sai yace sai ya bashi babula kawai yace kaga kaga ai dan kada yanzu ya dau guda uku ne ba da amsa wani ya zo yace to wanda kuma yayi dan mata fa wanda ku bayyana kawai da yace man qatala li takuna kalimatul lahi hiya al-uliya fa huwa fi sabilillah ko me zaka zo da shi dai ga babula sai annabi yace wanda ya yaki dan daukar kalmar Allah kawai shine fi sabilillah kaga duk abin da zaka faɗa ma ga amsa an gama ni za annabi ya fi kowa iya karantawa eh kun ji wannan a targibu fil jihad to kwadaitarwa wajen kuma jihadi kwadaitarwa ana bi wa rayra radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله duk wanda ya imani da Allah da manzansa wa aqama salata abu na biyu ya tsaya da sallah wa sama ramadan sannan ya azurci ramadana kana haqqan ala allahi an yudkhilahu aljanna wa ne mutai tabbas kaga Allah ya yi kulli jihad amma sai ake kare tabbatar ba tabbaci ne Allah zai shigar da shi aljanna jahada fi sabilillah ya ya dan daukar kalmar Allah au jalasa fi abdi illati wulida fiha ko ko ya zauna a kasar da aka haife shi bai taba fita yakin ba idan ka kalli cikin hadisin kafin ka karanta anan ya nuna ma cewa jihadi ba wajibi bane ko ba haka bane yawa domin ka kawai ya je yake ya zauna a kasar sa inda yayi wa'annan abubuwa to kawai zai shiga aljanna tabbas Allah zai shigar da shi aljanna qalu sai za bai kace abala lu bashirun nas kin ba bai mutane albishir ba domin sun suka da abun alkhairi kokarin gaya wa mutane eh qala zai ji inna fil jannati bi alfi darajatin da kansa dauka ita ya yi bai da wutar riya sai annabi ya amma ba ku sani a cikin aljanna akwai wata daraja a adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah ita kuma Allah wani matsayi da Allah ya ajiye wa masu fita yaki da daukar kalmar Allah ba mai samun ta sai su ma bainar darajatai ni kama bainar sama'i wal ard tsakanin darajoji biyu duk da an ce ba ba wajibi bane to kamar tsakanin sama da kasa ne duk daraja biyu bai da ta'timullah idan za ku roki Allah fas'aluhu bi dausa ku roki Allah jannatul firdaus haka annabi ce duk wanda zai roki Allah to ya roke shi firdaus fa innahu awsatul janna domin yake tsaka tsakiya a aljanna kana tsakiya eh sannan a wa aljanna kuma ita ce kololuwa a zo ta suba ita ce a tsakiya sannan ita ce a sama wajen matsayi kun bai da kyau ko me dalilin da yasa ta zama tana tsakiya wa fawqahu arshu rahman saman da al'arzin ubangiji ne wa minhu tafajjaru anharul janna abin da ya dace ta zama daga wannan tsakiyar to daga nan koramin ta rariyoyin ta ne ake sai an ta rage a filosofi ake sanwa sauran eh shine tafajjaru anharul aljanna cewa koramin aljanna ta nan suke bugangarowa duk abin da ka gani a wata aljanna su ragowa ne na filosofi eh domin ai shine sai da cikin magabata aka ce menene wato me za ka ce a kan aljanna wato me kake so aljanna me kake tunowa in aka ce za ka shiga aljanna sai ke fiha fi hannabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ta akwai annabi in ya tuno cewa a cikin aljanna firdaus akwai annabi sai da tafi aljanna ta yi wani mutum amin ya Allah to don haka wannan shine kaga to sai ce wa min tafajjaru anharul janna وعنه daga Abu Hurairah har yau kale shi kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matal mujahid fi sabilillah misalin ne fita yaki dan daukar kalmar Allah kamar salis sa'im al-qa'im al-qanit bi ayatillah kafar wanda ya tsaya ga azumi kullum sannan kuma al-qa'im yana tsayuwar dare kullum al-qanit yana biyayya an gane wal qanit ne wal qanit yana biyayya bi ayatillah da ayoyin Allah yana ta karanta su la yafturu min siyami baya yanke azumi kullun sai yayi wala salati ko sallar nafila kullun sai yayi ata yaji al mujahid fi sabilillah hace ne fita daga daukar kalmar Allah ya dawo sannan za shi dini wanda ya fita yaki yanzu ne sati biyu bai da ba to kai kana so ka kamo shi sai ka rika azumin sati biyu na ajeri da kiyamun laili kullun ba baki shine yadda za ka kamo mujahidi duk da aljema ba wajibi bane to amma ga wani matsayi da sai kai da gaske wa anu da Abu Hurairah har yau kaya kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in kadaba Allahu liman kharaja fi sabili in kadaba kalmar madubi ce ai da awu ilayhi kiran mutum a nemi mutum yayi abu shine in wato in kadaba an so an gane ko an an so wato ubangiji madaukakin sarki yana so ga bayinsa ya zo wanda ya mutu dan daukar kalmar sa yana zo ba zo na alkhairin la yukhrijuhu illa imanun bi ba abin da ya fitar da yake imani da ni da Annabi alaihi salatu wasallam imani da Annabi wa tasdiqun bi rusuli ko kuma imani da ni ubangiji ya zama kudi da kuma gaskata manzannina an urji'ahu bi ma la min ajli idan ya fita wannan yakin Allah ya ce zai dawo da shi daga abin da ya samu na lada wa ganimatin da ganima au idkhilahu kaga ya dawo ga lada ga ganima ko ko kuma ya ja yawan shahada udkhila wal janna in shiga da shi aljanna ɗayan biyu ne dama in ban nasru awi shahada ko duk wanda ya fita yaki ko dai ya nasara ko ya shahada mun ji wannan tarbiyi to sai fadlu fadlu shahada falalan shahada ce mutum ya fita yaki ya je a mai shahada falalan al-masruq dalibin wato na Aisha dalibi ta Allah Abdullahi bin Mas'ud kuma dalibin Ibn Mas'ud an hadhihi al-aya mun wa Abdullahi bin Mas'ud tambaya kan wannan ayar wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata cikin bakara amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kada ku taba tsammanin waɗanda aka kace a fagen fama dan daukar kalmar Allah ba ta tune ba a kiransu ba ta tune bal bari wannan zance a hayawu rayayyu ne a inda nabiyyu suna gurin ubangiji su yau da kuna ana azanta su qalil yake inna qalita anna an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu wa annabi tambaya akan wannan mun ma tambaya cewa ya wannan aya take fa qalil yake arwahum fi ajwab khairin abin da ake nufi zukatan shahidai yana cikin kundin wasu tsuntsaye khodirin koraye ai yau mutum shahada sai a sauran su sai a maida shi cikin kundin wannan wannan tsuntsun kore la haka nadilu mu'allaqatin bil ard suna da wasu fitilu jami'i na alqindi fitilu da aka rataye a jikin inda kake ganin irin fitilun nan masu igiya da ake ratayawa ko a masallatai to irin su ko wanda za ka ji a harabi ko masallacin bashir to ba ka ga akwai fitilu masu ne ko wasu gidajen masu wannan sarka to haka wannan fitilun suke a rataye a jikin na ana kilo biya shikenan haka malami sanyawa za ka ya maka kala zuwa a cikin hoton a cikin wai wato nuna haske kenan dindindin haske an gane ko to saboda haka irin wannan fitilai to ala ta yi cikin al'arziki to sai yake mu'allaqatin bil ardi ala ta yi sun da al'arzi tasrahu min al-jannati haythu ja'at in da yanzu suna kaiwa su komo cikin aljanna duk inda suke so kun gane irin yadda ake kiwon tattabaru a za su a geji irin wanda ba za a fita uku wurin din nan to haka za a ga su kai su komo su je su dawo to haka sun kayan suke kaiwa su komo a wannan sarkakin al'ari ya hayya sun mata a wuri ila tilkar garabi in suka kai suka komo je su dawo jikin fitilar nan fatala'a ilayhim rabbuhum ittila'atan ubangijin su ya ya sun kai akan shi ne ya leka shi ya kalle shi fakali yace har sai ta hore ke an kuna san wani abu ya tambayi wa inda rayuka yadda rayuka ake magana ba da sun sayin ba ya tambaye su kuna san wani abu kali yace bi ayi shay'in nake yi ne kuma za mu bukata ya ubangi ne kuke so kuma bayan zamu anan karkashin al'aljima wala nasrahu min al-jannati haythu jina muna kaiwa mu komo aljanna duk inda muke so fa'ala bihim zalika talata wala sai da ubangiji ya tambaye su da uku ku dai roki wani abu me kuke bukata walan ma rawu annahum lan yutraku min an yusalu yayin da suka cewa in ba ba zai ba da amsa ba cewa suna son wani abu Allah ba zai kyale su da tambaya ba eh kani zai ce ya rabb ya ubangiji yuridu an taruda arwahana fi ajdadina to abin da muke so muna so ka dawo da zukatanmu rawukan mu cikin jikin mu a duniya hatta nuktala fi sabilillah fi sabilika maratan ukhra dan a kuma kace mu mu dawo dan dokar kalmar ka mu kuma dawo a gurin ka saboda abin da suka gani lima yarau min karam min al-karama ko saboda abin da suka gani na girmamawa falamma ra'a an laysa lahum hajatan turi yayin da ubangiji ya gaba shi da wata bukata da ya rabu da su kawai to wannan abin da suka faɗa ya alƙawari ne ba za a dawo duniya ban an mutu sai ubangiji ya jale kaga wannan falala ce wa ana nakin anna ummar rubayya bint al-bara ga wata ruwaya ce mun biya wannan hadisin a irin sa wato da wata hanya da ba a cikin lu'lu wal marjan wa hiya ummu harifa bin suraka wannan bai wa Allah da yawa a cikin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah ta je gurin annabi ta ce ya ma'aikin Allah ala to hadithuni an harisa baka bani labarin harisa ba wa kana kutila yawma badr an kaje kira na badr shi kuma dan ta nemi fada ko yawa asabahu samu garbu garbu wato samu garbu wani irin makami wato ga yawon jini na wuce ne zo same ni fa in kana fil jannati sabartu sai ta tambaye shi ya rasulullah a bani labarin kana in yana aljanna an aba a ga ya mun ne a guri wa in kana gaira zalika in ta hatu alaihi fil buka in ko baya aljanna to zai ne yin kokarin yin kuka kukan shi ne za ta kai shi bai shahada ba idan idan yayi shahada mun za ta domin ya tafi aljanna in bai shahada ba shi ne zai saka kuka abin da take kenan mun biya wannan biya fakala to kun ji kai akan ruwayar mutajiya sai yake ya umma harisa inna jinalu fil janna idan cewa aljanna ce jinanun sai aka faɗi cewa wasu korabu ne a cikin aljanna lambuka wa inna bunaki asabar firdaus al'ala ko kuma wa inna inna ajnan aljanna ce da yawa take da ita ba guda ɗaya ba a cikin aljanna wa inna bunaki asabar firdaus al'ala to ina miji albuji dan ki ya samu aljanna kuma mafi daukakar ba ita ce firdaus shikenan wa alin kidami bin ma'ad karbi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال wanda ya shahada a gurin Allah yana da shahada halaye guda hudu na farko yuzfaru lahu fi awwal jam'i ko fi awwal jam'atin za a gafarta masa jinin sa na farko da ya shiga yana dubowa za a gafarta duk an gafarta masa jinin farko sai kenan wa yara maq'adahu min aljanna sannan abu na biyu yana yin jihadin da za a nuna wajen zaman sa aljanna na biyu wa yujaru min azabil qabri sannan za a tsare shi daga azabar kabari uku na hudu wa ya'malu min al-fazai al-akbar sannan za a amintar da shi daga wannan firgitar mafi girma da Allah madaukakin sarki ya faɗi za a yi ta ko wa nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man ja'a Allah ko yawmul fazai al-akbar cewa ranar firgiti mafi girma zo da haka sannan wa yudau ala ra'asi tajil waqa sannan za a sanya masa na hudu kenan ko za a sanya masa kambi na biyar kambi na nutsuwa duk wannan firgitin da za a shiga kam ai kama karin bayani ne na wannan cewa mutuwar da za a kama to shine yudahu ala ra'si tajil wa qara za a sanya masa wani kambi irin hulan nan ta sarki ta mutuwa al yaqutatu minha khairun min ad-dunya wa ma fiha me yaqutu ne hausa kana hunna al yaqut wal marjan ya yawa haka ake gaya ba wani nau'in dutse ne da yake da alaƙa da su amurjani da gwal da azurfa shi ne ya kudu wane ne da su zo da haka shi wannan ya kudu ko ka ce wani ɗan dutse daga cikin aljanna guda ɗaya ya bu duniya da abin da yake cikin ta wa yuzawwija sanataini wa sab'ina zawjatan min al-hawli na biyar kenan sannan za a aura mar mata guda 72 daga matan wurin biyu guda saba'in da biyu ko da monogami ya yi monogami ya gama a duniya to zai samu wanda shi ne ake gaya wa muke tattauna da wasu mata sai wai a kan mata aljanna ba zai da aiki shi na ce to ai babu kishi gaba ɗaya a cikin aljanna babu wannan kishi irin na ku babu domin Allah ya ce wani za'ana ma an na duniya in ma dan kana hudu ma su kansu ballan da rana aljanna wani za'ana ma fi su dole min gillin ba kishi a ce kana kishi da dakin wanda babu saba'in da biyu wani jaba wannan fa daban ne na wurin ne banda matanka da suka jika aljanna wani jaba'u fi saba'in min aqaribi na kida za a ba shi ceton mutum saba'in cikin ƴan uwansa na jini wanda laifi ya kai su da bidiyar da buri ɗan biyu a wuta Allah ya kiyaye an gane ko yawa bai jini وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يزيد علم القتل علم القتل wanda ya shahada bai taba jin radadin kisan ba illa kama yajidu ahadukum alam al-qarsati baya jin wani radadi fata kamar yadda ɗayan ku yake jin radadin cizon tururuwa ko cinnaka irin wannan radadin to irin da kawai suke ji shi ne zafin da suke ji amma sauke musu Allah yake gaba ɗaya sai bari kamar cinnaka ne yake jin ba da wasa ka ji suna neman shahada ba wallahi ba da wasa bane suna neman wannan shahadar shikenan kawai ai kamar wanda wasu da kake gani mutum ya mutu accident ko gobara wani kafin wutar ta kora shi gaba ɗaya da baya mutu saboda hayaki ya ya kashe wani kuma firgici kafin ma jikin ya darda sai a cikin mota jini an gara ran saboda zuciyar ta buga الترهيب من ترك الجهاد sai tsoratarwa akan barin jihadi qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu Allah ya ce ya wanda suka bada gaskiya malakum da ke gare ku aka zaka ce idan kila lakum idan aka ce da ku in shiru fi sabilillah ku fito dan daukar kalmar Allah idan antum ila al-ardi duk mi dauri a ban kasa abin da ke ya ta kama ku arabitun bil hayati dunya yanzu kun yadda da rayuwar duniya min al-akhirati akan ta lahira فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إن فقدت رأيو الدنيا تلاهينا وقوم بشي رأيو الدنيا إنما الدنيا بلاء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب وحوت ارجم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت إنما الدنيا كبيت نسجت العنكبوت haka duniya take ba ma ta wala hayati duniya fil akhirati illa qalil ba komai bace face wato wato kankanin kankani dalilu ba komai bace haka duniya take an fahimta da kyau ko saboda haka mutum ya fahimci wannan da kyau zai gane cewa lallai rayuwar take ce ko da shekara dari aka baka kai a duniyar nan za ka gane ka je ka tabbai wa shekarun yanzu ka ji ka ga sun gaji to shine kare ne illa tanjiru idan har ba ku fito ba yu'adhibukum azaban aliman Allah zai muku azaba azaba mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum sannan ya canje wasu mutanen daban wala taduru shay'a ba za ku tuntar da Allah da komai ba Allah ya canje gaba da mutanen ya kawo su sun ku kaiwa wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah da iko ne akan komai qala ta'ala Allah yake wa amsiku bi sabilillah ku ciyar dan daukar kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila taluka kada ku jefa kawo ku cikin halaka an yazid bin abi habib an aslam bin abi imran qala amala rajul min al muhajirin bil qustan bil qustantiniya wani mutum daga cikin mutanen madina ya kuta wato a lokacin da aka yaki a qustantiniya shine turanci kira qustantine har yanzu cewa ala kafin aduwi a cikin wato tawun abokan gaba dan a lokacin a mutanen Misra commander shine Uqbah bin Alim shine commander sannan commander mutanen Madina kuma shine Fadalah bin Ubayd a daidai lokacin domin a ruwayar sunan Abi Dawud da Baihaqi da Nasa'i kamar yadda ya zawo a wata ruwaya daban za ga yana magana akan cewa a kafirai sun fito su ma musulmai suka fito kusan kwatin adadin ina yake gaya ba a tau to ga yanayin mutanen da suka fito akwai muhajirun akwai lansar akwai mutanen masa saboda haka sai wannan ya kuta hatta ka raka wuje da ya kuta cikin wannan tau shi yawan mutanen nan ya kuta shi kadai wa ma'ana abu ayyub al-ansari dama yakin da aka yi a Italy ne ko a Rome shine na rubawa saboda haka Abu Ayyub al-Ansari yana tare da mu inji ne ruwaya fakala na ji sai mutane su karka cewa alqadi ya bi ila tabi kenan ya je baka da cikin halaka shi kai ya kuda cikin dandazan ana shi kenan ya je baka da cikin halaka fakala Abu Ayyub sai Abu Ayyub yake na hanu alamu bi hadhihi al-aya jama'a ku saurara mun fi ku ganin wannan aya domin ta ji aini mun fi ku ganin wannan aya in fi ku sanin ma'ana ta inna ma nazala fina akan mu ta sauka ku saurara ku ji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun zauna da annabi alaihi salatu wasallam mu abokan ji wa sayyidina ma awul mashahida duk mun je yakokin da annabi ya je wani sarnawu mun ce baki kalan ma fajal islamu wa zahara yayin da musulunci ya yasu ya yi rinjaye idi jama'a da sai muka haɗu ba a kiran ansar mu mutanen madina najiya muna ganawa muna tattaunawa shine najiya an ga munajati suna tattauna fa kunna sai muka ce kada akrama nan lahu bi tubati nabi nabi sallallahu alaihi wasallam kun ga Allah ya azurta mu ya girmama mu da zama da Annabi alaihi salatu wasallam wa nasrahu da ce makon sa ta fajin Islam al musulunci ya yadu wa kasura ahlu ma buta musulunci suka yawa wa kunna qad asarnahu ala al ahali mun fifita shi akan iyalanmu wal amwal da dukiyoyin mu wal auladi da yaya wa qad wada'a harbu auzaraha yanzu ba yaki ya lafa kuna jin magana cewa yanzu yaki ya lafa fanar biyo ila ahalina wa auladina ya kamata kowa ku zo mu koma gida cikin iyalanmu da ƴaƴanmu tunda ya abin da muke so mun cimma ba ni tsimu fihi ma mu zauna cikin iyalanmu da da ƴaƴanmu fa na galafina sai Allah ya saukar da wannan ayar akan mu da abuwa yau wa anfiqu fi sabilillah ku ci gaba da ciyarwa don daukar kalmar Allah ku dai ku dai ji cewa wai ya isa haka ku ci gaba da ciyarwa don daukar kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila zalika har ku je kawo kanku cikin alaka da rashin ne shi yadda abin da Allah ya ba ku shine dalili dauka aya asali da dauka ne akan wanda suke ibada su da daukar kalmar Allah cewa kar ku je kawo kanku cikin alaka وكانت التهلكة في الإقامة في الأهل كنجي على كان أجل تبتني وجمتها وداوة تنقي علي والمال تجوجي أو جرك الجهاز جبر الجهاز كنجي سبب النزول نتوقع آية لن داو قد متعني ديوانا خاوتا وكان سبب النزول ناتا نرشن في الوالي دبو النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إذا تبايعتم بالإينة idan ku koma cinikayya ta hanyar kuɗi dala da naira da sefa da da da azurfa da dinari shine aina wa akantu ma zinabal bakari kuka koma abun jelala kuma abun nufi ka ko ba ko mai da hankali wajen mai ciwo biyu kenan a sannan wa rabitun bizzarai kuka yi da noma kowa hankalin shi ko ba kan nowa wa taraktumul jihad kuka bar jihadi sallallahu alaikum billa to Allah zai tallata muku zai dora muku tsakai da karrarar da mutane suka ji ba jihadi yanzu to shi kenan Allah zai sa muku tsakai la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum Allah ba zai taba tube shi wajen kun dawo kan addini halin da muke ciki ba ta akan ai jihadi sai ka fita amma dai karka jin cewa yana nan aljihadu ma bi ila yawmil qiyama cewa yana nan har kiyama ta fito ba wai irin yadda in tawaye ko in tafi da shi ce kawai a zuwa fita jihadi ba ba haka ba amma dai karka jin cewa ba wani abu da ya abroge din din duk turancin turawa ji yadda za su kai su komo ai ta bayani cewa a cire ayoyi a zuwa su cewa a cire a zuwa su kaza duk wannan shi ne dabban zaki ka tabbatar da ayoyin jihadi suna nan kuma suka zo ka fasara shi yadda suke sai dai ka ce yana da dawabi da sharaɗai da ake yi ga mutum ya jihadi shi ke nan kawai hukumu to me hukuncin sa qala ta'ala Allah yake kutiba alaikumul qital lalle Allah ya wajabta muku yin yaki wa huwa kurhun lakum amma kuma kuna ki wa ta an takrahu shay'an sau da yawa kuna kin abu kuna kin wani abu wa huwa khairul lakum alhali alkhairi ne a gare ku wa ta an tuhibbu shay'an sau da yawa kuna kin wani abu wa huwa sharrul lakum kuma ya zama sharri a gare ku alima aure malam lokacin shawaran ma da take ba mutane sanda kaje kaza kaga a dubai duli kaje wata kana ganta tana mugunta wani to kakura ya kuma sauki Allah wanda zai zai shiru ya gudu za a shiri ba ta hukunta lokaci kake mace yanzu ka aure ta kana son ta ma tana son ka sai ta yi kai ma shirme ballan tana kuma wanda ta yi zuwa kai kai ka kuda ka fi wani karfi ne da kuɗi da kaza idan dai wancan ai cewa suka yi mana hubbu illa lil hubbi al awwali in ka kake wani ya fara da tiretin dukiyar ta ko to wallahi zaka ja mai zaka dubi zaman ya fara zama gaba daya da hankalin ta zai dawo kun tsohon saurayi kuna faɗa daga ranar dama yana cikin zuciyarta kar ka so ma soyayya da budurwa wani nemi ta ka gina ta to za ka ka zo yanzu kana ta yi ko kuma ka zo kuna tafiya kawai ba ya bunke ce shi yana ganin ta akwara a ta an ta kawo wuce an ta za ka tuni ma'aikata ta ce a yi ta ba ta so a ta an ce hibu bai ana wa huwa jarrun lakum ta hakura za ka samu alheri ne yau an fahimta da kyau ko yawwa dan anan na ba da wannan misali ne saboda ya buwa ala a gurin matasa ya buwa ala akan cewa mota ta zo za a je siya a ce hakura zai iya hakura ba komai amma budurwa ta yi da gaske to shi ne yake cewa wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah madaukakin sarki shi ya sani ku ba ku san komai ba eh ka zama sanadiyar ma rayuwar kan baka yi wasa ba an fahimta da ke ko yawwa to shi Allah ya sani ku ba ku ba ku sani ba wa huwa fardu kifaya sai ki ga gani ko fardu barilla ne amma ne kifaya idan ka ba bil ba'du ya kada ne ba ce wani ya ya dauke to ya dauke wa sauran لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمن كل دليل بل يأتي استنباط yau da faɗin Allah madaukakin sarki la yastawi alqa'idun min almu'minin ba za ka taba daidaita wanda suka zauna a gida ba daga cikin mu'minai gairu kulli darari ba ma abuja rashin lafiya ba wal mujahiduna da wanda suka fita jihadi fi sabilillah ba ka taba kwatanta su ba bi amwali da dukiyoyin su an guje da kawukan biya za su lafiyar ya ne makala ina fadalan lawul mujahidina kun ji Allah ya bibita masu jihadi bi amwalin da dukiyoyin su an guje da wato da kawukan su alal sa'ilina ya bibita za ka mazauna gida daraja da daraja kaga mazauna gida masu yana da daraja sai dai wancan da biyu to shine ayat da ta nuna wa jawa wallahi gani wa kullu dukansu وعد الله الحسنى الله يمت على قول الحسنى منين الجنة شنو الحسنى الذين آتوا الحسنى والزيادة فأكبر جل ثناؤه الله مدعوكين sarki wato wanda girmansa da yabansa ya girmama ya ba da labarin cewa annal fadla lil mujahidin lallai falala ta tabbata ga al mujahidun ta tabbata gare wa anna lahum ta tabbata a kan zuwan liqa'idin al-husna da su da wanda suke zaune a gidan da Allah ya musu alƙawarin al-husna walau kana liqa'idun mudayyi'ina fardan la kana lahum su'a lil-husna kajibu walau kana liqa'idun da ace waɗanda suke zauna a gidan nan mudayyi'ina wato sun tona tona abin da yake fardan farilla ne akan su la kana lahum su'a to kaga ba da wala ba za su da wato gidi za su samu sakamakon mai zaman gidan lal husna ba wai al husna ba wato ba da ko sun tafi Allah ka duba yadda ake istinbadi a rika fitowa da abubuwa wa lam ka sani annahu yustahabbu al iktara min al jihad an so a yawan jihad lil ayati wal akhbar al waridati fi dhalik saboda ayoyi da labarai hadisai da suka zo wanda suka gangaro a cikin babu akan haka wa kallu ma yajibu fi sanati maratan mafi karanta abin da yake wajaba a shekara shine a ce sau daya a yaji sau daya a irin lokaci na su ko lokaci irin nan sai yanzu da kazo a garin musulmi wa aka ce wa yake ta yaki musulmai ba wani yaka ta لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمير به أنه يتبع بني جاهدي daga lokacin da aka umarci shi fi kulli sanati a kowace shekara waqtida'u wa liqtida'u bihi wajib ko ni da annabi ko wajibi ne la karka da lakum bi rasulillahi uswatun hasan wa li annahu fardun yatakarrar walilla ce da take mai nejuwa wa kallu ma yajibu takarruru fi kulli sanatin marra ba ne yace mafi karin da abinda wato yace wajibta mai nejuwa ku a kowace shekara shine wato abinda yake wajibta maimaituwa shi ne a ce a kowace shekara a ce a yi sau ɗaya kowace shekara tattaumi wa zakati ka ji ko kamar azumi da zakka fa inda ajla hajati ila aksar min marra fi sanati wa jaba idan bukatuwa ta bukatu a yi fiye da sau ɗaya a shekara shi da ya to wato ya wajaba ya annahu fardu kifaya don farilla ce ta wani yayi ya dauke wani bai kaddara bi karin lahada ana kaddara shi ne gurgudan wannan kalmar ta fito ta gani ana kaddara yaki ne gurgudan bukata kawai wani fage da iya san gurin wancan gabar kawai yace sai an yi jihadi ta dole zuwa zaka yaka kana garin musulmi zuwa zaka yaka babu wanda zaka yaka ana magana ne ga waɗanda jihadin ya kama da su ake wannan shine kawai ne kanan haɗa boko haram irin wannan kalmomin suka rika lamfata su ne mutune gurgo fahimta sai mutum ya zo ya ci ya ɗauko iya gabar kai in ba ka karanta ba sai sai ya zo ya kai ke baro iya gabar karatu kuma kana so gane shi farko da ƙarshe ake haɗawa kamar yadda aya take ko wani lil musalli na kawai zaka fassara a ai sai ka ƙara samu ƙara samu ne haka za ka ci ƙara samu ne idan ka lokacin da tabi'a yahuda ce yahuda suka zo aka ce me hukuncin mazinaci a cikin littafin kuskure kawai a dafa ba gawai a tura shi akan ko jajiya ya wuce Abdullahi bin Salam ko kamo yana zaune yake ya rufe gurin yake daga hannun zai ƙara sa aya sai ba ji ƙa'idan ayar ya nuna su ma za a je ne shi ne ɗabi'a da Yahuda ce ɗin guje ai ɗabi'a ce walakinahu yanbaghi an na'rifa sai dai ya kamata mu san cewa وأن يعرف الناس جميعا متاني غبادي ما سني أن القتال في الإسلام لا يكون غبادي shi ba mutum ya ci baya tabbatuwa a musulunci a tare shi dai kawo ilan har sai an bada sanarwa wa taqyirun baina qabul al-islam aw ada'i al-jizya kun ji jarabi ko yawa da kuma zabi tsakanin karban musulunci da zabai a ce ko ku karbo musulunci ko ku biya jizya hatta yu'dil jizyata an yadin وهم ساجدون أو القتال ويسبقه نبض العادي إن كان هناك عادي sannan wato warware alkawari shi ma yana gabatar sa idan an warware alkawari fi halati al-khawfi min al-khiyana kun fahimta da kyau ku lokacin da ake halin tsoro na ne na haɗin cewa za a iya za su iya haɗin ta kuna cikin halin tsoro na inji wala aqamun nahariya yaj'al al-ada li ahli dhimmati alladhina yaqbaluna mas'alat al-islam wa ada al-jizya yajina ma da yace wala aqamun nahariya ko kuma ya zanto hukunce hukuncin da a a wato aka jindaya kamar yadda kuke karanta a jira ai kaga an yi alƙawari da wayannan kafirin cewa ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba ko kuma a cikin Hudaybiya an kawo wasu civilization har wasu guda shida ba ko ɗaya bayan ɗaya cewa ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba to sai ba ba za a yi yaki ba sai dai idan har wannan alkawarin da aka yi bond suke kiran sa ko bond kaba a cikin jiji ne yarjejeniya eh ba ji ba ko ce ce shi ne na wannan ko da ke wancan bond kawai dan alkawari ne wani dan yarjejeniya ne tsakanin kai da wani to da haka idan aka zo wannan alƙawarin da aka yi gaba daya sai kuka rusa shi kuka kawo karshen sa cewa idan kuka kama wanda da cikin mu kuka yi maka kaza to ku kowa warware alƙawari idan aka ce ne muku ba da kaza kuka ki bayarwa kun warware alƙawari ko kuma a iya sulhun nan tsawon zuwa karshen karshen 2023 ne da Disamba ta yi ana shiga 24 alkawari ya tsari an fahimta da kyau ko alkawari ya tsari ana shiga tuwon jijiyon jiko to alkawari ya tsari shi ne kawo al'azabun da ha'iya da ja'alul ahada li ahli zimma wato yana sanya wannan yarjejeniyar da aka yi da ahli zimma shi ne zuwa ahli zimma wanda aka yi alkawari da su kafin amana kuke cewa yawwa alladina yaqbaluna musalamatal islam an bayyana da kyau ko ko kuma kace al-ahkamu al-da'iyya taj'alu al-'ada li ahli dhimma alladhina yaqbaluna musalamata al-islam wanda suka karbi wato musalama shine zaman lafiya na musulmi wa ada al-jizya da kuma da kuma ba da jizya abin nufi wayannan hukunce hukuncen da aka tafi suna kawo kanjan yakan juna kai ba za ka yake da wasu ba za ka yake ka ba za ka iya fasara al'akamun nahaiya da wannan cewa hukunce hukunce waɗanda za su kawo ƙarshen zubar da jini tsakanin kai da waɗanda kuke gwamza to shine taj'alul ahada to shine akamun nahaiya shine taj'alul ahada ka sanya alƙawari li ahli jimmati ga kafiran amana na cewa yaqbaluna musalamatul islam su karbi zaman lafiya da musulunci wa ada al-jizya yadda za su biya jizya to wannan sai za a kira shi al-aqabul lahiyya na'am wala ada fi ghairi hadhihi al-hala babu wani alƙawari in ba a wannan halayen guda biyu ba cewa ga wasu sharadai za ku bi ko kafiran amana ne sannan kuma za ku biya ji in ba haka wato za ku biya jizya kamar yadda aka yi da wannan yahudawan guda uku a Madina ana ku kowanne annabi sai sharadi ya sa musu ko da yake da ya kawo wannan azabin da haiya din har aka kore su wasu aka yake su ne janyo sun karya alƙawari abubuwan da aka gindaya da fasin gaba ɗaya sun karya duk in muka zo a turorin kasa to wata lahadi mujadala ai za ka za a yi bayani akan wayannan ɗabi'un su an yi alƙawari da su sun karya shi sa Allah yake ta gaya ma alƙur'ani ba za ka alƙawari su cika ba duk alkawarurrukan da annabi ya yi da su ba wanda ba su karya ba babu shi ne ba da yake gaya mana anan cewa illa an ya kuna bil muslimina da'abu sai dai idan musulmai suna da rauni ya ji alul hukum al muta'ayyin fi halati ma hadhihi huwa al hukum al marhali alladhi kana fi halati tashbihu halati allati undiya shine ma yake illa an ya kuna bil muslimina da'abu sai dai idan musulmai suna da raunin da ya ji alil hukumar muta'ayyin fi halati mahazi wato wanda zai sanya wato wannan hukuncin da aka ayyana a irin wannan halin nasu da raunin da zai bayyana a jiri huwa hukumul marhali an gane ya zanto shine wato huwa huwa hukumul marhaliya alladhi kana fi halati wato zai zanto irin hukunci ne na na kakani kai dai ba yadda za a yi irin wanda mutum zai zo ya bada wani jarabi amma kai ka san cewa ba haka yake so ba abin da ake nufi da al'ummar marhali ya zanto ka bada wani jarabi wanda idan ba kai yarda da sharadin ba ma ba abin da za ka iya yi Allah ya sa kun fahimce ni idan ba kai yarda da sharadin ba ma ba za ka iya komai ba ban san me zan fassara shi da Hausa ba cewa wato abin da ake jira karɓi karkararsa raunin ziyarai idan ma sun zo sun ba da wata doka idan an bi da an bi da ba abu ba uwar sai uwar ta to idan musulmi suka samu kansu a irin wanda yanayin to ko ya ka babu karɓi kanka na tsara idan suka zo suka ba da sharaɗin ba aka ƙi karɓa ya dole hakuri ba ne leza saboda annabi kana fi halatin tashbihu da halatin lati hum fiha domin zai zanto wannan jarin da za a zo a sa ba zai bambanta su da halin da suke asali so ake idan musulmi suka ba da jarin ya ɗaukaka su a kai kun fahimta to idan ya zanto yanzu sun zo sun ba da wannan jarin da jiya da yau ɗaya ne shi ne abin da ba zai yake cewa da muguwar rawa wani kin tashi duk wacce gurin da ba tsira zama ya bi irin wannan ne kamar haka kamar karin magana ne a haka cewa gwara ma su zo da su zo su dauko jarin da za a zo a kuma raina to gwara su duru da bakin su za a kuri har Allah ya kawo su damar da wasu ne ko kun fahimce ni har Allah ya ba su damar da za su zo nan gaba su kwaci kansu an gane yau wannan dai shine da abin da nake so in kawo shine ma da yake allazi kana fi halati tisbihu alhalati allati hu fiha kullu kun ba da jarbi amma ba wani kin to gwara ba ku yi hakuri idan jarin da za a bayar zai don to yayi kamar irin halin da kuke ciki to ku kama bakin da muguwar rawa gwarakin da yi zai ban mu mu shiga adabul kitab adabul kitab yawa ba adabul kitab ba zai ba bari ba na gani da daban yaki za ku ga yadda musulunci ya zo ya ginda ya cewa to idan za a yi yakin ga adam ba kawai mutum dan yana ji da karfi yana zuwa jin yana ta wasa duk jikin ya mutu ya fito in za ku ga yaki kawai ya ɗebo makamai a yana da wasu condition an gane ku yawa wannan abin yi za mu tashi zafi mai zuwa abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya rewa kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala shi wannan littafin karatu hudu ne za mu gama da Allah ina roƙon Allah da suna da kyawawa da tsohon da madaukaka na yana na wanda ya zini ai ka ga akwai wasu abubuwa da annabi ya lissafa ya kira wasu jihada da ne da ne za ka tuni hadisi ne da ya lissafo ma yawa duk wannan sunan da na zamanin da wanda ya faɗa ruwa a zamanin annabi da ne ya mutu duk sunan sai jahilai kafin da da ku adama zai fada ya fito ne ya zama jan ruwa ya ce jahili ne jahilin jan ruwa kenan eh wanda ya wuce a ruwa wanda ta mutu zanadiyar nakuda a haihuwa ka gane ko wanda gobara ta cinye gini ko wanda gini ya faɗo mata ka ku fahimta duk suna da sunan su shahidai na zamanin annabi da na yanzu duk wanda ya fita ya yi shi ba ya shi da musulunci wanda za a dawo shi ran sa shi ne zuwa kaji ya cika wannan jarkan ya fita ya yi shi ma a kaji shi ma sunan sa kaji haka haka sai mutu shi wannan kaya abin da suke faɗa ba shi ne duk wanda ya mutu sai dai a garin da yan man halaliyar sa ala halal yake ne ba eh ya shiga to sai kuwa neman halal din sai mutum ya mutu a hanyar neman halal ai da halal shi da yake wanda cewa wanda ka tafi neman halal din ke zare ba makani to wajibi ne abu biyu yake ne ma yanzu bibiyar ka da ranka annabi alaihi salatu wasalam yace من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa ko ransa ya shahada ya shahada na kamar ne a tubiya eh ban zai ba na jin da nake faɗa ba me kake so ka ce da Hausa suna shi ne har magana da ne na ce ya shiga kowane fanni za ka ga har ma da su karantarwa a addini wannan hukunci da ta jige shi ne na ba ku misali ne ke mutum zai zo yanzu kawai zai faɗi kalmar da zai harbi ta azu ya kuma san ƙarya yake ko kuma ya san wannan abu ba kullum ma ya wara ku yuka kawai dai ne suna shi ne na ba ku misali ba a yanzu nan zan iya girgiza teburin nan yanzu abin ɗaya ka ji magana cewa eh ta watsa duniya kawai da juna ina ta karatu kullum na karatu da lafiya da ba zanna ba to yanzu zan yi magana da za a sani ka shiga ka ga inda da jogo ai mu jiba ce babba wallahi tallahi wannan neman jura ba mu jiba ce babba ai shi ko ka shi ne ogama eh kaga abin da kaga duniya ai ta sani أنت موري نعم sojoji da ko mulan da muka bayar kawai abin da zan cewa ko mulan da aka bayar ta shiga ko ba ta shiga ba Isa, ai ko mula ce aka kawo yanzu ka kai zaka dauka ka auna me hukun kai sai mun tambaye akai muna gaba wanda yake ce to yan dikilanti ba shi ma mun biya shi ko ba mu biya shi ba kan ba shi ma ya shiga shi ma yana nan shi ma yana ciki duniyar da yake nema kawai yawa yana ciki sai dai kawai mutum ya yi abin da abu musa al'ajari a karatunmu na umda mun faɗa cewa inni la atasibu nawmati kama atasibu qaumin cewa duk abin da zaka yi sai duk da nake neman lada wato ina neman lada da baccin da nake yi kamar yadda nake neman lada a kiyamun dai haka abu musa al'ajari yake faɗa ta yaya shine in ya in ya je kwanciya zai ne cewa bari ya kwanta dan ya samu karfi da zai yi ya yi sallah to zai zama baccin lada yake ka ga to shi ma wanda yake ba aikin soja sai ga cewa ne neman halaliya da yake amma da niyyar ne kare addinin sa sai ka ga ko kai ji aka ji ake yi jihada ka gane bambancin yawa to kowanne niyya kawai ake so a gyara ko da yake niyyar ta zama mai kyau amma kawai shi wura yake ne ma so yake a baki igiya uku iya wannan ne bai jaratu ila ma hajara ilai alaikum assalam Allah ya dace da ku abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi da Allah ya je mana muna roƙon Allah da sunayen sa shawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi fara da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu sai abin da yake dawo mu Allah muka fitin sarki ka yaye mana talauci da kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'umma musulmi iyayen da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara idan za mu gaba Allah ta mu tare da da imani suna da kuma Allah da sunan su tawa waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل